أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين دا أكو منشي قدران أشرين دا هدو قوة محرم وتنفركو a cikin jerin watannin shekarar musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara wannan shi ne darasinmu na biyu a darasin da muke yi na sati-sati a wannan masallaci na imamu malik da ke wadata a Niyami babban birni na ƙasar Nijar, hedikwatar Nijar ko, Asima ko Kapital. Satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 138 a cikin suratul an'am shafi na 146. A yau da yarda Allah, insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya ce wa ƙalu hadhihi an'amun wa harfun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون
wannan yana daga cikin aika aika da mushrikai suke aikatawa ko ba haka ba ayar da ta gabata ko wadda muka karanta satin da ya gabata ta yi bayani akan dukiyar da Allah ya ba su ta noma ga irin yadda suke karkasa ta wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina sannan kuma Allah ya bayyana wato katobarar da suke yi game da wato ƴaƴansu da Allah subhanahu wata'ala ya ba su an gane ko mun yi bayani wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wal yalbisu alaihim dinahum har muka yi bayanin ƙira'at akwai ƙira'a ta ibnu amir wa kadhalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu awlada awladahum shuraka'ihim muka ce wadan sun yi suka a cikin wannan ƙira'a domin ƙira'a ta jamhur ba ta da matsala zayyana shine fi'ili shuraka'uhum shine fa'il wato qatla shine maf'ulun bihi kenan zayyana ash-shuraka'u للمشركين قتل أولادهم أما وسن قراءة ابن عامر أبين دي سوى نسوك يسوك أتكنتا سبودا أن يفصل أكان مضاف دا مضاف إليه كنا أنت وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم أتكن قتل أكوي واتو المصدر يعمل عمل فئله قتل أولادهم شركائهم كنا أصل شيء أصل شركائهم أولادهم يسوك يسوك أتكن ونن قراءة muka ce tunda ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata matsala an gane ko in ka duba cikin adabul bahth wal munazara na Muhammad al-Amin al-Shinqiti ya kawo bayani kan wato wannan qira'a akan ma wannan aya sannan kuma ustazu Dr. Ahmad al-Khatib a cikin mafatihut tafsir nashi yayi bayani kan taujihin wannan qira'a ya yi bayani ma akan waɗansu ayoyi da masu nahau suka yi suka a cikinsu ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya yi bayani wato akan wannan aya da kuma irin waɗanda suka yi wasu daga cikin suka da cikin wannan qira'a da nuna cewa ba ta da matsala a larabci dan haka bayanai ne masu kyau ɗalibin ilimi zai iya komawa gare su don ya ga abin da malamai suka yi bayani li yurduhum sun yi musu haka dan su halakar da su an gane ko wal yalbisu alaihim dinahum dan su rikita musu addinin su nan in mun ka dauki wato li yurduhum su shayatin kenan sun yi haka dan su halakar da su dama shaytani yana son yayi ya halakar da dan adam qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim amma in mun dauki li yurduhum zai koma zuwa ga wato su waɗanda suke batar da su to sai ya zamanto akwai abu guda biyu ko li yurduhum su waɗanda sun ka shar'anta wannan abin sun san halaka ne suka shar'anta shi don saboda samun abin duniya kamar yadda malami zai iya fassara aya ko ya dauki wani ra'ayi don saboda ya samu wani abin duniya to kaga ya san da zai halakar da mutane amma ya dauki wannan ra'ayi sai ta zamanto lamu ta'lim in mun ce shayatin lamu ta'lim in mun ce sadana da masu tsara musu sai ta zamanto lamu ta'lim amma in su waɗanda suka shar'anta abin su kansu ba su san munancin shi ba suna ganin abin kwarai ne an gane ko qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سيتا زمان تولام الآكبة لسوما بسسنبا to amma in muka danganta shi zuwa ga shuraka'u al'an'am to su al'an'amu ai musu san ma ana bauta musu ba kuma suna cikin shuraka'u ko ba haka ba to nan za su zama tulamul aqiba domin ranar tashin alkiyama an danganta su asnamu za su halakar da su ta hanyar kawata musu su da aka yi kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ka ku ga alhali musu batar da su ba ta hanyar abin nan sun kira su sai dai sun sun zamanto kawa gare su ko hanya domin mi wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون innakum lakadibun dan haka dai a takeice lamun kin sai mun kalli wane ne yayi batarwar sannan mu san zamu iya fassara ta da lamul aqiba ko mu fassara ta da lamul ta'lil kuma wannan yana daga cikin ijazi na alkur'ani kalima ta zama tana ɗaukar ma'anoni da dama an gane ko to don haka dai ka tobara an gane cikin abin da suke abin nan nomawa da kuma ka tobara cikin arzikin da Allah ya ba su na 'ya'ya to ga wata ka tobara samanta shine kuma danganta ƙarya zuwa ga Allah ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ce wa qalu sun ce su wasu mushrikai kenan hadhihi an'amun waɗannan an'amun dabbobi na wannan hadihi ismul ishara ne amma kai ba ka ganin abin da anka ce hadihi ko ba haka ba amma shi wanda an kai ma ishara anka ce hadihi da wanda yayi isharar lokacin da zai yi hukuncin shi yana ganin abin da yake nuna wa hadihi din nan tunda yanzu babu shi to in mun ce hadihi ina yake lokacin da ake bayanin hadihi an'amun waɗannan dabbobi ne wa harthun an gane ko da kuma tsiro ko abin da ake nomawa na almahrufu ne shine abin da ake nomawa wato an kawo masdar amma ana nuhin ismul maf'ul hijrun muna da qira'at guda uku qira'a biyu busu inganta ba ma'ana ba qira'a ce mutawatira ba ba a karanta da ita cikin sallah wato hijrun da kasr ko kuma hajrun da fatha ko hujrun da damma amma wanda ta tabbata dukkan qira'o'i ingantattu hijrun amma da hajrun da hujrun waɗannan riwayat ne waɗanda suke sha'azza an gane ko amma kuma ma'anarsu dai a lugha ɗaya ne kenan dan haka a lugha ya halatta ka ce hijrun hajrun hujrun a alqur'ani sai ka ce hijrun qira'a ingantatta abinda suke nuhi an sha makance shi an keɓance shi kalma ta hijr tana nuhin hana abu shi yasa kuke ganin cikin fiqhu ana cewa al-mahjur wanda an ka katange wanda aka hana da tasarrufi ga dukiyarsa wawa wanda yake bai da abin nan in ka diba cikin littafin fiqh zaka ga wannan a cikin suratul furqan Allah ce wa yaquluna hijran mahjura kaga wanda an ka sha makanci la yat'amuha to waɗannan ababen da suka lissafa la yat'amuha ba wanda zai taba su ya ci su asalin at'am shine ka dandana abu ko ya zamanto abinci ko ya zamanto mi ko ya zamanto abin sha amma mu an ce at-ta'am lughan mu ta yau da gobe mun doki abin da ake ci kawai a'a abinda ake cewa sunan shi at-ta'am falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi nahrin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni an gane ko bani isra'ila suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid to shi kuma mi Allah ya sauka musu almanna was salwa kuma ba su iya hankali tsakanin da almannu was salwa kaga guda na ci ne guda na sha ne wallahu ta'ala a'lam la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim sai wanda muka so bi za'mihim da riya wasu ko bi zu'mihim imamul kisai ya karanta bi zu'mihim azzamu ko azzum ma'ana su ƙarya i'tiqadul fasid abinda kai kudurta wanda yake ba gaskiya bane ko kuma abinda baka da tabbaci akan shi shi yasa malaman zauri suke kiran shiriyawa ko ƙarya shi yasa ake cewa fulanun yaz'umu kaza muwane yana kamar riyawa yana kira yadda abu ba tare da dalili ba illa man nasha'u sai wanda muka so imamu zamakhshari yace nan man nasha'u wanda muka so maza ba mata ba kamar yadda ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo maganar imam az-zamakhshari kenan mazaje ne kawai suke dandana shi an kebance daga mazaje wa an'amun hurrimat zuhuruha da kuma dabbobin da suka haramta zuhuruha bayanta az-zuhur yana iya zamantowa jam'i ne na az-zahru a larabce al-zuhur wani lokaci yana nufin bayyana daga zaharar shai shi yasa malamai suke yin wani masal suke cewa hubbu zuhur wato yaqsimu zuhur hubbu zuhur son bayyana mutum a san shi to yaqsimu zuhur yana karya gadon baya saboda mi gidan tele ko gidan tv yana sa a san mutum ko rediyo wa'azi wanda za a yi na jama'a a tattara jama'a sai kaga dalibai kullum suna son a hauda su su hau sama wannan halaka ce ga wanda bai girma ba halaka ce ga wanda yake dalibi wato bai kosa ba saboda za a ji ka miliyoyin mutane dubban mutane za su gane kawai hayaniya ce kake yi shi yasa manyan manyan malamai ba sa ma son wani lokaci ko karatun da suka yi a dauka kuma gidan rediyo da gidan TV ba shi ke nuna kazan babban malami ba hurrimat zuhuruha sun haramtar da bayanta nan ba masu bane wato abin nan ne jam'i ne na azhar suna ne kenan sai aka ce to wa ya haramta tunda an ce hurrimat sai malamai suka ce sun danganta wannan zuwa ga Allah tunda alfa'il wanda ya haramta shine Allah bi dalili Allah ya ce iftira'an alaihi sun kirkira ƙarya sun jingina ta ga Allah kenan ko haramta wannan gawa aka jingina ta Allah to sai dai akwai atta'u tazo to dan me an ka kawo ta'u saboda az-zuhur jam'i ne an gane ko sai ya zamanto jam'i wani lokaci za a kalli matsayinsa na jam'i sai a kawo mai ta'u qalat rusuluhum jam'i ne shi yasa aka kawo ta'un to zuhuru jam'i ne shi yasa aka kawo hurrimat domin ba ba ana nufin dan saboda ta'un din nan ba tana da alaka ne da Allah subhanahu wataala domin Allah ba a sifanta shi kasancewa shi mace ko namiji ko ba haka ba wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ku abubuwan da aka halitta in mun dauke shi am ko amun makhsusun an gane ko amma shi Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir an haramta gadon bayanta wa an'amun da waɗansu dabbobi la ya kuru na suballahi alaiha ba sa ambaton suna Allah a kanta shi lokacin da za a yanka ta ko lokacin da za a yi amfani da ita waɗansu malamai suka ce la ya kuru na suballahi alaiha ba sa ambaton suna Allah lokacin da za su yi hajji a kanta domin hajji akwai ambaton sunan Allah labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ko mu ce innal hamd wan ni'mah لك وتو لك وان الحمد والنعمه لك لا شريك لك domin dan dan jami'a da ta innal hamda dan bi an kai akan fatha ya kamata ai sukuni wan ni'ma bai da ta ce wan ni'mata ba sai ya binciki mutane to wallahi dai ku ta in jami'a suna nan suna jin ku dan haka masu talbiya ku san abin da kuke faɗa dan haka wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaiha ba ambaton Allah akanta ma'ana akan aikin da ya shafe ta ko lokacin da suka hau akanta dole yake ne za a dauki cewa lokacin da za a yanka ta ko za a yi wani aiki shine mafi hituwa a zahiri la yadhkuruna smallahi alaiha ba sa ambaton sunan Allah akanta iftira'an alai saboda wato kirkariya da suka kirkira suka jingina zuwa ga Allah in sun haramta abu da an juya sai su ce Allah ya ci ko ba haka ba karamin dalibi da ya bada fatawa aka ce kawo dalili sai ce a malam wane yace saboda ya ga yanzu da yana son ya samu girma shi ya bada fatawa amma yanzu ana neman dalili shi kuma bai san dalili ba sai ce ai malam wane yace kina kaga yanzu ya mai da al'amarin zuwa ga malam wane amma da ya so a ce shi ne yake dauke da karatu in aka ce wa ya haramta sai su shiru sai su ce Allah an gane ko domin yanzu an yi zo neman dalili tunda ana tsoron a ce to waye haramta ce a ni ne haramta sai wani ce a to in kai ma kana haramtawa ai ni ba kamata in haramta tunda kai mutun niki ni mutun ni amma in yace Allah ya haramta shikenan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun sayajzihim da sannu Allah zai saka ka musu an gane ko tabbas in ta zo daga dan adam tana nufin abin nan yana da nisa in nace maka sa'afalu kaza to abin nan ihtimal yana yiwa ko ba zai yiwa ba don ni ban da tabbaci ban san abin da zai zo ba amma in aka ce Allah ya ce sa to magana ta kare don mi don Allah yana da ikon zai yi abin da yake bukata a lokacin da yake so kuma ta yadda ya ga dama ulaika sayarhamuhumullah sai kaje sun ce da sannu Allah zai musu rahama eh a larabce amma tabbas Allah zai musu rahama sayajzihim wasfahum a sayajzihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai basu sakamakon abin da sun kasance suna aikatawa na kirkire-kirkiri an gane ko da haka ma ismul mausulta ya kamata a kawo azabat a ce za a yi musu kaza za a yi musu kaza sai an kace sayajihim bima kanu yaftaruna dan an nuna ma dalilin da yasa za a yi musu shine wato ƙaryace ƙaryacen da suka yi zuwa ga Allah malaman balaga suka ce akwai wani bahasi da wani malami ya rubuta nan babu lokacin da zamu kawo shi sai wata rana in Allah ya bamu iko shine cewa hikma ta amfani da ismul mausul a cikin alqur'ani shi ismul mausul kamar allazi da allati da alla'i me yasa Allah yake amfani da su to hikimomin suna da yawa amma zan bada guda daga ciki shine Allah subhanahu wataala baya kula da mutane yana kula da aikin mutane shi yasa idan zaka yi naqad zaka soki wani abu ka soki aikin mutum ba mutum ya kamata ka soka ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna kafaru an kace innal ladina kaza innal ladina kaza amma mutun yana cewa wane yayi kaza wane yayi kaza kaga yanzu ba wazi yake yi ba ina fata an fahimci ne an shiga wani fage to na an kawo shi bima kanu yaftarura an kace litahwil da haba ba dan tsoratarwa litazhaba an-nafs litazhaba an-nafs kullu madhhabin dan rayuwa ta kaddara duk abin da za ta kaddarawa bima kanu yaftaruna sayajzihim bima kanu yaftaruna kenan kai baka san irin wannan jaza'in ba an bar shi kai ta tunani kowa ya tuna irin abin da zai yi malaman tafsirin alqur'ani suke cewa al-iftira kalima bi kama kanu yaftaruna an gane ko mawdu'i ne na alqur'ani zaka iya yin mawdu'i akan shi domin ƙarya ce yaya zaka yi ce ka tattaro ayoyin da suke da alaka da al-iftira inda kalimar ta zo karara sannan ka nemo kalimomin da suke da alaka da ita waɗanda ba irin ta bane ma'ana lafazin su yazo dai da al-iftira'u da al-kadhibu ko ba haka ba da azzamu duka suna kusan tare da juna sai ka hada mawdu'i wanda yake magana akan wannan dan haka kuma sai ya jizihim bima kanu yaftarun Allah ya faɗi kaɗan daga cikin sakamakon da zai yi musu wato wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib to ga sakamakon su innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim ba za su harbauta ba kuma yana azaba mai radadi to kaga yanzu ka samu ɗaya daga cikin su ina fata an fahimce ni to in ka ɗauka kuma sai kaga Allah ya nuna masu yin ƙarya zuwa gare shi al'ada ce tawa ta kafirai wato inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibuna an gane ko sannan yima Allah ƙarya zunubi ne wanda yake bayyananne unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib wa kafa bihi ithman mubina kaga Allah ya fito da shi ina fata an fahimce ni da haka dai sai ka duba kuma wanda duk yayi ma Allah ƙarya to daga cikin azabar da za a musu ranar tashi alƙiyama za a kumyatar da su kuma babu mutum mafi zalunci irin wanda yayi ma Allah subhanahu wataala ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam sannan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ulaika yu'raduna ala rabbihim to ga su wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim za a tozartar da su gaban duniya ka ko san makareci duk abin da bai so a ce an tozartar da shi gaban mutane ko ba haka ba ulai wato ya kula ashadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin Allah shi mun tsari sai yajzihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai saka ka musu da abin da suka kirkira na ƙarya Allah shi mun tsari da ƙarya qaulan wa fi'lan wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا سنتي قبل تيوى ما في بطون هذه الأنعام ما نن موصولية الذي في بطون هذه الأنعام abin da yake cikin waɗannan dabbobi cikin cikin dabbobin ko ba haka ba an gane ko wato abin da yake ciki waɗansu malamai suka ce na abin da ake nufi da abin da yake ciki shine na ƴaƴa domin aya za ta zo ta yi bayanin hukuncin bayan sun ba da labar wato hukuncin dabbar da kanta an'amun wa hakun hijirin ko to yanzu ƙara bayani cikin ƙarya kuma sai suka ƙara hatta da abin da ke cikin ciki saboda maƙaryaci bai son wata rana a zo bai da abin da bai sani ba to in yayi ƙarya gobe zai yi tunanin wacce ce zai yi shi kare wannan to yanzu an ji kun ba da labarin su dabbobin to abin da ke cikin su sai suka ƙirƙiro wani hukunci shi yasa maganin ƙarya ko ka tuba ka bari ka dena ko kuma ka shirya waɗansu waɗanda za ka yi silsilatun nan idan ka ce mutum zan baka kaza baka bashi barada ta yi gobe mi zaka yi in an haɗu sai ka yi wata zuwa gaba in an tafi sai an yi wata ina fata an fahimce ni kenan ana yi ana ƙarawa wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am suka ce abin da yake cikin cikin waɗannan dabbobin na ƴaƴa an gane ko al'ajinna waɗansu kuma suka ce ma fi butuni hadhihi al'am abin da yake cikin cikin waɗannan dabbobi shine wato al'alban nono tunda nono ai daga cikin ciki yake zuwa ko malamai suka ce to in an keɓance shi da nono fassarar ta zaman to ba ta yi ba an gane ko domin alal umumu yake amma in an ɗauki cewa shi ma nonon yana iya shiga ciki sun yi mai hukunci nashi to can daban ko mu ce madara ko ba haka ba wanda take ciki wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am suka ce abin da ke cikin cikin waɗannan dabbobi khalisatul lidhukurina wato an kebance shi ga mazajen mu domin mafi yawancin masu waɗannan shar'ance shar'ance masu tsaron Ka'aba da shar'anta musu mazaje ne khalisatun an kebance shi an gane ko lidhukurina ga mazajen mu ina masu cewa musulunci ya zalunci mata kaji abinda tun lokacin jahiliya inda aka zalunci mace sai musulunci ya ce abu kaza bai dace ba wa muharramun ala azwajina kuma haram ne akan matanmu a lokacin jahiliya ko yanzu kuma in an tafi rabon gado akwai wuraren da har yanzu ba a ba mata gonaki ba a ba su gidaje sai a ce wannan bai dace da su ba daga ina ka samu wannan lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur ko dan kadan ko mai yawa dan haka in kai zalunci ko da kana jahili ko kana mallami ka kai jahilcinka don mallamai ma wani lokaci suna irin wannan zalunci a ƙauye Allah shi muna tsari dan haka dai suka ce khalisatul lidhukurina wa muharramun ala azwajina to nan sun bambanta tsakanin khabar khalisatun kaga an kawo ta'u sai kuma suka ce wa muharramun bus ce wa muharramatun ba ya kamata a yi tambaya an gane ko to saboda ma ismul mawsul ce in an kalli ma'ana abin da ta kumsa al'ajinnatu an gane ko abin da ke cikin ciki aljalil jam'i shi al'ajinna kenan al'ajinnatu khalisatul li dhukurina ko kuma in mun dauki wanda suka ce hadda al'alban kenan al'ajinnatu wal albanu khalisatul li dhukurina sai zaman to mu'annaf ne domin an kalli ma'anar shi wa muharramun ala azwajina an kalli lafazin ma al mawsul shi ko nan lafazin allazi muzakkar na sai an ka maida mishi zamiri zuwa gare shi to wannan kuma babba yana da yawa a cikin alqur'ani wani lokaci alqur'an an gane ko kafin mu shiga cikin yaren larabci zai kalli lafazin kalima ya maida masa zamiri wani lokaci zai kalli ma'anarta yana da yawa an gane ko yanzu kalima ta alqarya wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها kaga yana kuma zuwa alƙarya ko hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fadhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra to a'adda Allahu lahum bai ce a'adda Allahu laha ba an gane wannan yace tilka ummatun qad khalat ko ba haka ba kaga lafazi na al'umma mu'annaf ne laha ma kasabat kaga nan ta'ul ya maida zuwa gare ta walakum ma kasabtum sai ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba mun gane wannan Allah ya taimake mu khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina azwajina wadansu malaman tafsiri suka ce matan su kenan wadanda suka aura saboda suna tsoron in matan su sun ci wannan suna cewa tana yiwa za su haddasa musu matsaloli ko yasa matan su ba za su haihu ba an gane a shar'anci shar'ancin su sai a baka tsoro a ce in kai kaza ba za ka samu kaza ba ko ko wannan shi zai sa a samu mummunan zama na tare tsakanin mata da miji ko ko yasa a samu rabuwa ko abin da ya kama da haka wadansu malaman tafsiri suka ce azwajina nan ana nufin shine wato mata ba wai sai matan su waɗanda adda aure ba domin an ce azwaj mace da ke da aure wanda ba ta da aure an gane ko to ita ba za ta shiga cikin wannan ba sai ta zama to mutallaka an gane ko ko al'ayimmu jam'in shi al'ayama to shi ko al'ayimmu yana ɗaukar namiji yana ɗaukar mace kenan matan da ba su da aure su ma za su shiga ciki an gane ko tunda in an ce azwaj dole sai mace da ke da miji ko to tana yiwa azwaj ke suna nufin a'a hatta da matan da sun taɓa yin aure to su ma za su iya shiga ciki sai ya zamanto wadda mijinta ya mutu an gane ko ko wadda mijinta ya sake ta in ba ta da miji za ta shiga cikin azwajina amma bi itibari ma kana an gane ko akwai abin da ake ce ma majazun mursal bi itibari ma kana abin da ya kasance can can sai a sa mai suna wa atul yatama amwalahum ko ba aliyata ma marayi dukiyarsu ana ba maraya dukiyarsa ba a bashi a bi'tibari ma kana na fatan kun fahimta shi ne abin da ake nufi to nan da anka ce azwajina in mun ce mata masu aure su ga ciki waɗanda aka saki ko mazajin suka mutu kenan bi'tibari ma kanu alaihi waɗansu sun ka ce a'a muharramun ala azwajina ana nufin haƙƙa'yansu an gane ko to in mun ce ƴaƴansu kaɗai don waɗansu sun ce matan da ba su da miji kawai ake nufi ko ko waɗanda suke ƴaƴa ne ba su kai lokacin da za su yi aure ba saboda tsoron su rasa miji ko abin da ya kama da haka sai ya zama to shi ko in ƴaƴan ne bi itibari ma sai ya kunu domin wanda bata yi aure ba in an ce mata zauju azwajina bi itibari ma sai ya kunu domin ita ba ta da mijin amma ana fatan za ta samu mijin ina fata an fahimci shi ma majazun ne mursal wato bi itibari ma kana kamar da suke cewa masu majaz waɗanda suka da majaz wasu ce kuma uslubun min asanibil lughati al arabiyya in baka gane wannan ba domin akwai wanda shi dan qur'ani na sai ka ja cewa ga ka'ida ƙarya ce ko ba haka ba to bari mu bada misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wa dakhala ma'ahu sijina fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra ɗaya daga cikinsu ya ce na ga kaina ko na ganni a cikin mafarki a asiru ina tatsa khamran giya to giya kuma ba a tatsatta sai dai a tatsi inabi an gane ko waɗansu malamai suka ce kenan inni arani asiru inaban allazi sayakunu khamra to mu sai wuce a'a wanda yace a asiru din nan yace inabi to tana yiwa kasashen laraba yake domin giya ba da inabi dai ake yin ta ba nan kasashen mu ana yin burkutu ko ba a yi to ainihin ba inabin ba ala ayyati hal dai bi itibari ma sai yakunu ilm ke in an tatsar da shi zai koma min zai koma giya shi yasa an kace abin nan kenan in mun ce azwajina wato yana iya zama to dukkan mata suke nufi ko kuma in waɗansu malaman suka ce a'a matan da kawai wato mazaje suka mutu sun taɓa yin aure tunda su ake sa tsammanin za su yi aure ko da aka saka ko kuma a'a ƴaƴansu su ake nufi to kenan sai zama an yi takhsis ko mu ɗauke sha'am dukkan mata suke nufi domin suna da al'ada ta daina mace Allah mana mai kyau Allah subhanahu wata'ala ce muharramun ala azwajina sai su ce an haramta ma mata wannan wa in yakum maitatan fahum fihi shuraka akwai qira'o'i daban-daban a wannan wurin wa in yakum maitatan ibnu amir da abu ja'far da shu'ba ɗaya daga cikin ruwat na asim domin waɗanda suka yi riwaya daga asim abin nan akwai hafs akwai shu'ba to waɗanda guda uku da ni faɗa ƙari'i biyu da rawi guda sun karanta wa in takum maitatan sauran kuma sai sun karanta wa in yakun maitatan to kaka yakun damiri zai kuma zuwa ga namiji takun damiri zai kuma zuwa ga ni mace to ya akai haka duk abubuwa ne waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya san da su musamman wannan lokaci da kamar sanin yaren alkur'ani abu ne mai muhimmanci ka ce ka san tafsiri baka san larabci ba baka san balaga ba kuma ka zo ka yi tafsiri ka gama kanka aiki an gane ko yana da kyau ko ina ka ɗan samu naka rabo ka ɗan tsakaro nan irin mu ɗan ɗalibai daga ɗin ɗebo nan mu ɗebo nan mu ɗebo nan amma in kai zaune ka ce a akwai wani shigil shige da karatun nahau da sarfu da balaga duk shirme ne tambada ce ma ba su da wani amfani alhali ko qur'anan arabiyya malamai suka ce in an ka ce wa in yakum maitatan dabiri zai iya komawa ne zuwa ga ma'anan ma al-mawsul don an ce muharramun to muharramun kinnan wa in yakum maitatan in an ce wa in takum maitatan zai kuma zuwa ga ma'ana ne khalisatul lidhukurina wa in takum maitatan ka'ida ina fata an fahimta sannan kuma akwai qira'a wa in yakum mait wato maitatan fahum fihi shuraka sannan akwai wa in yakum maitatun ya zama to wato akwai damma guda biyu akan shi an gane ko ibnu amir ash-shami wato qari na kasar sham da imam ibnu kathir da imam abu ja'far su sun ka karanta wa in yakun an gane ko maitatun din nan suka karanta shi da damma kinan maitatun din nan in sun karanta shi da dhamma ita ake kira kana wadda take tamma wadda ba ta bukatar khabar domin an ce kana tana bukatar mubtada da khabar ko to in an kawo wadda take tamma ba ta bukatar khabar wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara kaga nan ba ina ina ina khabaru kana babu shi domin mi domin tamma ce ya za mu yi mu bambanta ta da wadda tamma da naqisa shine suka ce a kaddara wujida in kasa wujida ka ji ma'ana ta yi to ta zaman to kana tamma in ka sa wujida ka ji bayyi ba to shike kaga wa in kana du usratin ay wa in wujida du usratin ma'ana ta yi amma inna allaha kana ghafurar rahima sai kace wujida allahu ghafurar rahima bana ba za ta tafi ba ina fatan kun fahimce ni to da haka waɗanda sun karanta maitatun sai ta zaman to tamma duk da yake imam abu ja'far shi ya karanta mayyita tun sai ya zama wato shi ko mayyit shi ne abinda zai mutu amma nan wato da mayyit da mai anan duk ma'anar su daya da maitatu da mayyitatu anan ma'anar su daya amma a can cikin asalin larabci suna da bambanci mai shine abinda ya mutu mayyit abinda zai mutu zuwa gaba innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أما ثورا قراء وإن يكن ميتة كينا وإن يكن an gane ko abinda sun ka kaddara na abubuwan da suka gabata domin akwai ma al-mausuliyya kenan wa in yakun al-mazkuru maitatan ko al-mahkumu alaihi maitatan fahum fihi shuraka sai su zamanto su ne shuraka nan za a yi tarayya tun da ya riga ya mutu suna ganin kenan babu wata matsala sai yajzihim wasfahum da sannu Allah zai sakan ka musu abinda suka aikata malamai suka ce akwai nan hasful mudafi ai sai yajzihim jazaa wasfihim Allah zai sakanka musu abinda suka sifanta Allah subhanahu wata'ala da shi wasfu wasafa shay'a ya siffanta abu ai zakara ahwalahu an gane ko ya faɗi halayen shi ma ya tamayyazu bihi an ghairihi abinda zai bambanta da wani ko ba haka ba in an kaci halin wane da kaza da kaza da kaza sai a gane ya bambanta da wannan ina fata an fahimce ni to wannan wasfukin da sun kai kaga wannan wawun ta hito a cikin asalin fi'ili domin a larabci wani lokaci za a tabbatar da ita a wani lokaci kuma za a shafe ta kaga sifa ai asalin shi daga wasafa na amma an cire wawu to in ka zo wajen wazun malaman safa sai ka cire musu wannan wawu fa'alana sifa amma an cire ta sai ka koma ila to amma alwasfu daban sifa daban domin shi alwasfu yin aikin ne ina fata an fahimce ni to ana shafe wawun ida asalin shi wa'ada ya'idu wa'idatan sai an ka ce idatan si'a wasi'a yasi'u wasi'a kursiyu sai an ka ce si'a ko sa'a siƙa wa siƙa ya siƙu siƙa sai an ka shafe wawan to in ka tafi wajen biɗa siƙa ga ka sai wajen saɓin cikin ƙamusu da ƙafun ko ma cikin wasaƙa can ne za ka samu shi in baka san asalin kalima ba biɗa ta cikin ƙamus ka ba kanka wahala kuma dole ka yi malamai biyayya su koya ma karatu ko ka mutu jahili sai yajzihim wasfahum da sallu Allah zai sakan ka musu wato sifance sifancen da sun kai abubuwa masu yawa innahu shi Allah hakimun mai hikima ne gwani ne in ji malamai alimun kuma Allah masani ne an gane ko mun kawo cewa cikin suratul an'am kullum ana gabatar da hakimun akwai ali akan alimun a cikin suratul yusuf kullum ana gabatar da alimun akan hakimun kullum in dai kana cikin suratul an'am kawo hakimun kawai da kaji inda suke da hakimun da alimun din nan sa hakimun gaba in kuma kace cikin yusuf kawai sa alimun gaba kaida ce ta harda in kaga akwai kuskure ka neme ni mu nemi malamai mu ci musu to ayi istisna'i ina fata an fahimta yana daga cikin hikima har da wanda ke sawa ƙari'i yana da wahala ya yawan kuskure in ya san waɗannan ka'idodin amma in baka san su ba kullum kana cikin wahala aramomi da wannan suke abun nan buga mutum malamai suka ce hikimar da yasa ake gabatar da hakimun akan alimun a cikin suratu wato al'an'am saboda suratul an'am tana bayani ne akan aqida zunzurutu to sai an nuna hikima Allah an gane ko nakan halittunsa kafin a je musu zuwa ga ilimin ubangiji amma suratu yusuf tana bayanin wata kissa ce da wata banna da aka yi wanda waɗanda suka aikata ta suna sawa kamar sun mamanta da Allah to sai a gabatar da ilimi akan hikima mun fahimci wannan da kyau wallahi a tsaya a dubi al'amurra don haka dai asma'ullahi al-husna da hakimun da alim suna daga cikin asma'ullahi al-husna ana cewa abdul alim ana sanya muku mutum suna abdul hakim don haka yana da kyau mutum ya bincike a kansu kamar wato ya ga sunayen Allah hikimar zuwansu malamai suna da littattafai da dama amma bahasi bai gushe ba ana yi a kansu kamar sunan Allah Allah an gane ko sai kai bincike akan shi ka ga ma'anonin shi da yadda ya zo da me yake nufi wurudukin ya zo malaman har da alkur'ani suke cewa wato a wuri dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin da hudu Allah Allah Allah ya zo a cikin alkur'ani ina fatan fince ni in kana son sauran bahati yanzu mun baka sai ka sai ka diba ko ne sunan Allah wanda zo cikin Qur'ani so nawa yanzu dan haka kuma kullun sai ka kalle almunasaba me yasa aka rufe wata aya inna Allah kana aliman hakima wani wuri a ta ghafurur rahim wani wuri a ta kaza malamai suka ce akwai hikima da haka mutane su yi hattara kar su tsammanin kawai alimun hakimun din nan an kawo a'a suna da alaka ne da maudu'in sura suna da alaka da abin da ayat take akan shi misali bari mu dauki misali anan nan da an ka ce sayajijihim wasfahum innahu hakimun ali me yasa kawo dannan sunayen ba kawo dan su ba sai aka ce hakimun na ana batun za a yi musu azaba Allah cikin hikimarsa bayyin azaba ga mutumin da bai cancance ta ba alimun Allah masani na ga abin da suka aikata kenan shi ya san wanda ya kamata ya ma azaba kuma in ka ɗauki alhakim yana da ma'ana in ka ɗauki al'alimu yana da ma'ana in ka haɗa da alhakimu da al'alimu za su baka wata ma'ana kuma can daban domin ilimi ne wanda a tare da hikima akwai ilimin da bai tare da hikima akwai malamin da yana da ilimi amma bai iya magana ba an gane ko akwai mutumin da kuma yana da zaƙin baki yana da hikima a bakinsa amma kuma jahili ne babu wani ilimi a kai ina fatan kun fahimta kenan hada su ya nuna akwai wata ma'ana ta can daban wanda za a iya samu a ciki mun fahimci wannan da kyau ko abubuwa ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya ana kiransa Abdul Aziz bin Abdullah Al-Humaidi cikin Ar-Rasail Shumuliya ya kawo wannan bayani yace kuma saboda wato malaman ayatul ahkam kun san akwai malaman da suka cire ayoyin hukunci hukunci ina fatan kun fahimce ne ayoyin da suke magana kan fiqhu yace wato yana daga cikin abin da ya kubce musu dan ba za a ce ba kuskure ya kamata sunayen Allah da suke zuwa a ƙarshen ayoyi su nuna alaƙar fiqhu da aqida domin kawo wa sunan Allah bayan hukunci yana nuna ya kamata a ji tsoron mai sunan nan wanda ya shar'anta hukuncin nan mun fahimci wannan da kyau innahu alimun hakim shi ce ta mubalaga alim ya hi alim in an ce alim masani to alim mai tsananin sani siga mubalaga ce wato tana nufin an kai matuƙa malamai suka ce siga mubalaga tana da bambanci da ismul fa'il tana da bambanci da wato as-sifal mushabbiha yana da kyau ka san bambanci tsakankanin su a matsayinka da mai karatu siga mubalaga shine tufidu tansis ala taksir tana nuna abu yayi yawa yayi yawa fi hadath ismil fa'il akan abin da mai aiki ya aikata in mun ce alim to in mun ce alim yana nuna yana da yawan sani saboda yawan mai matoshi kamman wa kaifan wato ta hanyar yawan shi kuma da hanyar kaifiya din shi ta yadda yake amma yan ka ce ismul fa'il suka ce yusawu liddilalati ala wad'i ala man waqa'a minhu alhadath aw qama bihi aslu shay'i kaga shi ismul fa'il yana nuna an aikata amma ba yana nuna abin yayi yawa ba an gane ko misali in nace wato zahibun ya tafi ba ina nufin mai mai yawan tafiya ba amma yan kawo sukan muballagha an ka ce zahab mai yawan tafiya to kaga sai ya zama to mi sai ya zama to nan sira ce ta mubalagha sannan kuma ismul fa'il can wani lokaci yana nufin abin ya yi yawa kenan wato al'asul ya yi zamanto kaɗan amma daga baya zai yawa ita ko sifal mushabbiha an gane ko an kace tusawu min alfi'li aw almasdar ana tatso ta ne daga fi'ili ko masdar kenan ko fi'ili ko suna saboda sabani ne na malaman basra da kufa malaman basra sun kace fi'ili shine malaman kufa suka ce fi'ili shine asali malaman basra suka ce suna shine asali allazim ya zama to fi'ilin nan lazimi ne bai da maf'ulun bihi an gane ko liddilalati ala ittisafi almawsuf bil hadath tana nufin abin ya siffantu da abu ala jihati sumuti abin ya tabbata akan shi kenan shi wancan yana nuna an yi mai yawa wannan kuma yana nuna abin ya tabbata ita sifal mushabbiha tana nufin abin ya tabbata in nace abyadu bayda kaga ta siffantu da kwar- wannan kasancewar ta fara ko fari in namiji ne qaliq yana nuna yana tabbatuwa tabbatuwar damuwa a gare shi amma in ce qala qa'id ya faɗi magana ba dole bane ya zamanto mai yawan magana qawwal tana nufin ita ko siga mai balaga mai yawan aikatawa yana da kyau ka san sigar din su ka koma cikin littafin sarf innahu hakimun alim Allah hakimun mai yawan hikima ne alimun kuma Allah masani ne babu abinda Allah zai aikata face akwai hikima a ciki kuma babu abinda Allah zai aikata face akwai ilimi a cikin sa sai Allah ce qad khasira alladhina qatalu awladahum قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qad khasira alladhina qatalu awladahum haqiqa qad litahqiq tana nufin tabbatar da abin ban mamaki wanda ke cikin al'amarin su khasira alladhina qatalu awladahum kaga bai ce wane da wane sun kashe ƴaƴansu ba ina fata an fahimce ni a'a waɗanda suka kashe ƴaƴansu qad khasira alladhina qatalu awladahum waɗanda suka kashe ƴaƴansu sun yi hasara ina fata an fahimce ni ka ko san mutun ya kashe ɗansa in ba jahiliya ba wato akwai ban mamaki an gane ko an nuna akwai abubuwa da damar suka faru na jahiliya suna wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat su wasu ma suna kare riwayar yan shi'a sai kaji an dauko ai sayyidina Umar ya taba kama Isa ya turbude ta da ranka ina fata an fahimce ni malaman asar suka ce wannan asar bai ma inganta ba sannan mukaddarta ya inganta ta ana nan can jahiliya ne yanzu kuma an musulunta shikenan meye matsala ko da ma an daukan maka amma kullun so suka su kawo suka to qad khasira alladhina qatalu auladahum wato imam ibnu amir ya karanta qad khasira alladhina qatalu auladahum to qatala ya kashe qattala ya karkashe wadansu malamai suka ce da qatala da qattala nan duk ma'anar su daya ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce a a anan akwai bambanci in an ce qatalu akwai waɗanda sun yi kisan amma bai yawa ba mai yawa ba wani ya kashe ɗai wani ya kashe biyu qatalu wato waɗanda suka yi kisa mai yawa waɗansu suka ce a'a ƙatalu in cikin mutum guda ne an gane ko wato ana iya zaman tuwa cikin mutum wato ya shafi mutum ɗaya can farko ya kashe ɗaya ƙatala ya kashe biyu ƙatala ya kashe ta uku ta hudu ta biyar ya zaman to ƙatala kenan ko mu bambanta shi daga jama'a ko ko daga farkon aikin zuwa wato tsakiyar shi amma cewa duk ma'anar shi guda ne malamai suka ce wannan bai dace ba saboda wato shiga ta tad'if tana nufin abin nan yana da ƙarfi qattalu auladahum suka karkashe ƴaƴansu safahan an gane ko dan wauta nan safahan waɗansu malamai suna iya wato ɗauka shi dan saboda wauta suka kashe ƴaƴansu maf'ulun li ajlihi waɗansu malamai suka ce a'a maf'ulun mutlaq ne mubayyin li nau'il fi'li kenan wato qatla safahi sun yi kashi kashi irin na wauta an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a hali ne kenan qatalu wato auladahum jahilina cikin halin jahilci fi ha- fi hali wato jahilin ko bi jahilihim cikin halin jahilci ne suka aikata wannan bi ghairi ilmin ba tare da sani ba alba'u lil mulabasa abin ya cuɗanyu da rashin sani shi ma bi ghairi ilmin waɗansu malamai suka ɗauke shi a'a bi ghairi ilmin wato eh, eh, abin nan eh, safahan cikin fi hali safahati na manta wato cikin hali na wauta bi ghairi ilmin ba tare da sani ba alba'u lil mulabasa an gane ko sai ta zamanto ta'kidi ce ga waɗansu sun kace hali ne akan hali wato sun kashe ƴaƴansu safahan cikin wauta bi ghairi ilmin kuma suna cikin jahili suna cikin jahilci ina fata an fulce ni waɗansu kuma suka ce a'a za ta bayyana nau'in fi'ili qatalkin da suka yi wani nau'i ne wato qatlul jahl kashi na jahilci kamar qatlus safahi kashi na wauta domin kashi akwai na jahilci akwai na wauta akwai wanda ba na wauta ba idan aka kashe wanda ya kashe ba kashi bane na jahilci an gane ko to amma kashe ya wadda ba sai komi ba shi yasa ma za a tambaye su wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mi tayi yaro karimi yanzu waɗanda da suke cewa durwa de lom durwa de lamfan unicef wane ne wane ne kuma suke yin makamai da bababan mai aje ana kashe mutane kuma a ce za a kare haƙƙin yara da mata me wannan shirme ne kada ku yi makamai ku je ku ɓata ƙasashen mutane kuma ku dawo ku ce akwai unicef ƙungiya mai kula da abin nan mata da ƙananan yara ku bar yin yaƙi a cikin ƙasashen ku bar sayar da makamai sai su zauna lafiya amma dole sai an yi wasa da hankalin mutane ce suna taimako suna kaza suna kaza kuma dole mutane za su so wannan domin tarayya ake yi sai a ce to yanzu tunda akwai yan gudun hijira za mu taimaka da kuɗaɗe a sai musu abinci a sai musu kaza a sai musu kaza wai kamar ana nuna muna rahama to dan me kuka bayar da makamai aka tayar da hankali a cikin kasashen mu kan ku dauke mu wawayi mana ina fata an fahimce ni kenan safahan ko maf'ulun mutlaq an gane ko ko kuma maf'ulun li ajlihi in mun ce maf'ulun mutlaq shine safahan wato qatl safahi ya bayyana irin nau'i na kashe ya halin da suke ko ko hali na cikin wato wauta shi ma bi ghairi ilmin ko zaman to ta'kidi ne domin hali ne kash domin ba yadda za a yi ai kashi na wauta ba tare da wato ayi shi akan ilmi face akan jahilci ko kuma bi ghairi ilmin ya zaman to wato hali ne muakkida ko maf'ulun mutlaq ko hali ne muakkida na fi'ilinta domin mi domin ba tare da kallon abin da zai harfar musu ba wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abin da Allah subhanahu wata'ala ya arzita su an gane ko wato waɗansu malamai suka ce nan ko ya zamanto da jumla ta farko da jumla ta biyu ma'anar su daya qatalu auladahum safahan bighairi ilm shine wa harramu ma razaqahumullah domin shine abin da suka haramta makawunan su abin da Allah ya ba su na ƴaƴa waɗansu malamai suka ce a'a wa harramu ma razaqahumullah amni sai suka haramtar da abin da Allah ya ba su ya zama to abin da Allah ya ba su ai ba ƴaƴa dai a arziki ba kenan inna arzikin ana nufin ƴaƴa kenan ma'ana ta koma guda akidi ce in kuma ana nufin a'a arziki gaba ɗaya domin mi domin sun haramta maka su abubuwa da dama sun haramta maka su wasu dabbobi gashi nan mun ji qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi zamihim sun haramta maka su wadansu abubuwa ba tare da wani dalili ba to sai zaman to ma razaqahumullah abinda Allah ya arzuta su can na farko kashin sai ya zaman to khas ne domin wadansu ne suka kashe ƴaƴan su ba dukkan kabilu ba shi ko ma razaqahumullah am ko wani zaka iske yana haramta maka shi wani abu wanda Allah subhanahu wataala bai haramta mishi ba wanda Allah ya zarge su a cikin suratu Yunus qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun wa harramu ma razaqahum Allah suka haramta makan su abinda Allah subhanahu wa ta'ala arzita su kuma suka haramta ma al'umma amfanuwa da shi domin an kashe mace kaga an kashe matar wani haka ne kuma haka ne ba kaga shi ya haramta ma kanshi kuma kai ya haramta ba ya haramta ma ya haramta ma kansa amfanuwa da abin kuma ya haramta ma al'umma ta amfanu da waɗannan kuma shi yana da mata ka ji tsiya kai inda ana kashewa to kai kana samu eh ba za ka samu ba amma jahilci bala'i ne dan haka yana da kyau ɗalibin ilimi ma yayi wato in kana son kai bincike akan alqur'ani ka dauki almawdu'ul alqur'ani wato al'adatu aljahiliyya kaga abubuwan da mutanen jahiliya suka yi kawai sai ka hada kai mawdu'i sun yi kaza sun yi kaza tunda alqur'ani ya ce wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kaga ayoyi da dama zaka samu mawdu'i sai ka gaji wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah sun haramta maka su abinda Allah ya arzuta su kaga ƴaƴa ashe arziki ne ina fata an fahimce ni ba kamar da wadansu suke cewa ba iftira'an 'ala Allah sun yi wato abin nan ƙarya zuwa ga Allah tunda sun ce Allah ne ya umurce su da wannan shi yasa an ka danganta wannan ƙarya zuwa wato gare su an gane ko a tsarin lugha ya kamata a ce iftira'an alaihi tunda an ce ma razaqahumullahu kuma sai an ka ce iftira'an ala Allah ba ce iftira'an alaihi ba kaga a har da sai ka gane na farko iftira'an alaihi na biyu iftira'an ala Allah a balaga da lugha kuma zaka gane cewa iftira'an ala Allah an kawo az-zahir mawdi' ad-damir ko al-mudmar ya kamata a ce iftira'an alaihi saboda munancin abin da suka aikata aka kawo suna Allah kuma ya an ce alaihi kakka sai neman wane ne sai an ka ce alallahi an rigai ƙarya ta rigai ta ƙari ina fata an fahimce ni in ka ce ni an ka ce kai kai wani to akwai kuma wata shubha bayan wannan qad dallu Allah subhanahu wataala ce tabbas an gane ko sun bata wato ad-dalal shine khata'u at-tariq al-musil ila al-maqsud mutun ya kauce ma hanya an gane ko hanyar da za ta kai shi zuwa ga abin da yake so kaga sun je neman amfani alhali ko sun abka abka aika sun yi shirka sun kafirce ma Allah suna neman aljanna alhali ko sun kama hanya ta wuta ad-dalal yana da ma'anoni daban-daban kana iya kuma mudu'i na alqur'ani a ciki kaga asbabu dalal me ke sa wa dan adam ya bata kana da ayoyi da dama su waye suka bata maudu'i ne amma ad-dalal a cikin larabci yana zuwa da ma'ana ta wato ad-dafn shine a turbude abu ko az-zawaban shine abu ya narke shine at-talashi fil ard wa qalu a idza dalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid kaga in aka turbude mu cikin kasa ko ko in jikin mu ya rududduge kasusuwan mu suka rududduge ad-dalal wani lokacin yana zuwa da ma'ana ta mi ma'ana ta rashin sanin inda ya haƙiƙanin abu an gane ko wato adamul ilmi ba haqiqati shay'i mutum bai san haqiqanin abu ba wa wajadaka dallan fahada ya same ka baka san haqiqanin ma kunta tadri mal kitabu lal iman don baka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tace na yayi shirka wani lokaci kuma kalima ta ad-dalal tana nufin kafirci ina fata an fahimce ni kenan dole sai wajen ishtirakin nan ka san ma'anonin ka dibi littattafan da suke magana kan wannan kakka je ka fassara alqur'ani ba daidai ba ka samu matsala qad dallu Allah ce hakika sun bata wa ma kanu muhtadin musu kasance shiryayyu ba nan malaman tafsiri sun yi magana guda uku kafin mu je ga aya ta gaba waɗansu malamai suka ce wa ma kanu muhtadina su ba shiryayyi bane ita wannan kana wato asalin magana wa ma hum muhtadina amma sai aka kawo kanu tunda a larabci wani lokaci ana son ta'akidin magana to kuma kawai sai a kawo wuta wani lokaci za a sawawun wani lokaci ba za a sawawun ba nan misali da an ka ce wa ma kanu muhtadina an gane fa ba shiryayyu bane domin wani lokaci qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadina kaga da qad dalaltu da wa ma ana minal muhtadina duk ba da su daya ta'akidi ne take yi to shi suka ce shi ma wannan irin sa ne wani lokacin kuma ba a kawo wawun أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ما كاوهم عسير ده على الكافرين غير يسير أي ذلك فيها قداتي waɗansu ba wato kana nan sai ta zama to kamar abin da ake cewa za'ida a cikin yaren larabci amma cikin qur'ani babu za'id ibn malik a cikin alfiya yake cewa wa qad tuzadu wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama wa qad tuzadu kana ana ƙara kana fi hashwin a cikin wato zance ta zama to kamar ƙara ta kawai akai asalin shi kama kana wato kama kana asahha ilma man taqaddama asluhu asahha ilma man taqaddama sai aka kawo kana waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wa ma kanu muhtadina tana nan matsayin kana bu su kasance shiryayyu ba a nuna maka cewa can wannan abin gadin gadin haka suka gado wannan banda waɗansu malamai suka ce wa ma kanu mutadina bu su kasance za su shirya can gaba ba fil istiqbal sai dai wannan wato ɗaya wannan shine afafal aqwal a cikin maganganun da suka faɗa an gane ko dan haka an yi ta'kidin cewa sun kasance akan bata Allah shi mu tsari da fata nan ma akwai mawdu'i al hidaya shiriya asbabul hidaya ya za a yi ka shiriya sai ka samu ayoyin da suke nuna maka yadda ake shiriwa da waɗanda suka zo da shiriya da yadda dan adam ya samu shiriya an fara nuna lokaci ya matsu mallamu karanta aya ta ƙarshe wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه
والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين malamai suka ce waɗannan ayoyin da za su zo kamar matsayin raddi ne a kansu an gane ko wato raddi a kan ababen da suke aikatawa ta hanyar a hankalce a ba su al'adilla al'aqliya waɗanda suke taɓa hankali domin al'urari ba mace mai adilla al'aqliya ana nufin suna wato ba su hujjoji su faɗakar da hankulansu an gane ko sannan kuma a tabbatar da cewa ba Allah ne ya shar'anta wannan ba ina fata an fahimci domin dama dalili ko ya zama to ta hanyar hankali zaka fahimce shi in kai mutumin da bai yi imani bane ko ko kana da zurfin tunani ko kuma a'a zaka yi addalilun naqli an ce menene abu kaza an ce haramun ne babu wani dalili kawai tunda Allah ya ce sai ka karba ko ka fahimta ko baka fahimta ba ina fata an fahimce ni domin wannan asali ne na imani allazina yu'minuna bil ghaib an ce idan kuje ya fada a cikin abinci za a tsoma shi sai ce a to ai an kara kazamta an ce mace in ta gitta ko ba haka ba sallah za ta karye ko kuma mu ce larabta za ta ragu da bakin kare sai a ce to kaji wai addinin musulunci wai bakin kare wai suka sifantawa da mata ina fata an fahimce ni saboda hankalinka bai kai ga sani ba an ce a ba namiji kaso biyu a ba mace daya ce ya aka yi haka ina fata an fahimce ni to kaga wanda ya imani shi bai bukatar wannan an gane ba sai ka tsaya ka bashi ba amma wanda bai yi imani ba kamar kafirai ko ko saboda da'awa wani lokaci don mai da shubuha ta kafirai to shi yasa za a kawo wannan dalili domin su masu imani da an ce Allah ya ce in dai aya ce ta alkur'ani ko hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba su bukatar wani zabi wa huwa alladhi wato wannan aya tana da bayani mai yawa wa huwa alladhi ansha'a jannat Allah shi kadai ne domin ba a ce wa huwa ansha'a ba wa huwa alladhi shi kadai ne ansha'a jannat ya kagi ko ya wato abin nan habakar da ko ya tsirautar da jannatin an gane ko wato abin nan gonaki zamu ce asalin shi ansha'a zar'a jannatin an gane ko domin su jannatin kin ba su suke fitowa ba abin da ke cikin su ke fitowa az-zar'u ko abin nan al-ashjar an sha'a jannatin Allah shi ya kage su ta hanyar sabko musu da ruwa ta hanyar ruwan bayan sun sabka Allah ya sa su su zamanto masu amfani sannan kuma ta hanyar in tsiron ya fito Allah ya haɓakar da shi ta hanyar kuma duk abin da zai ɓata wannan tsiron Allah subhanahu wataala ya bada kariya duk ba kai wannan aikin ba ma'rushatin an gane ko wanda tana da nau'i na 'ya'yan itace na inabi ma'rushat wanda yake ma'arushatin an yi mishi abin jinginawa daga al'arshu ne shine wato kamar abin da za a jingina shi akan shi za ga wani nau'i zai ce an samu wani icce ko kuma ga katanga an rataya shi wa gaira ma'arushatin da wadda kuma tsironta ba sai an yi abin nan ba ya tashi tsaye ko ko baya bukata ai wannan wan nakhla wa zar'a shi Allah shi ya kage an nakhla ka gane ko wato itacen dabilai saboda shi na daga cikin abin da suka hi gani a kasashen larabawa wa zar'a da tsiro abin da zai fito na noma mukhtalifan ukuluhu wanda abincinsa mukhtalif ya bambanta za mu zo mu yi bayani wanda yana nuna akwai kudura ta Allah domin biyansa suka bambanta waɗanda ga cewa na circe والزيتون والرمان da kuma iccen zaitun da rumman da kuma rumman shi zaitun iccen ne an gane ko saboda amfanin iccen da ƴaƴan gaba ɗaya sai aka kawo ita iccen amma ar-rumman sai aka kawo ƴaƴan shi saboda ƴaƴan wato shi iccen shi bai da amfani sosai irin yadda ƴaƴan suke da amfani mutashabihan alaran bai ce mushtabihan yadda wai gyara ko ba haka ba saboda can dan uwansa ya gabata can akwai mushtabihan wa ghayra mutashabih nan ko ne mutashabihan wa ghayra mutashabih ga qur'ani gaban shi amma yayi amfani da hardasa shikenan sai akai banna kulu min samarihi idza asmara can kuma unzuru ila samarihi idza asmara nan ko kulu ku ci kallon yana sawa ka gane akwai ubangiji wato ci kuma za ka ɗanɗana kuma ka san akwai ubangiji ko ba haka ba kenan ka gani kuma ka ɗanɗana ko ba haka ba in ka ga abu in ka ɗanɗana ai ina ganin za ka fi fitar da shakka min samarihi ko min sumurihi kira'o'i ne guda biyu imamu hamza da al'imamul kisa'i da imamu khalaf sun karanta kulu min sumurihi an gane ko bayani zai zo nan miye bambancin su waɗannan sun karanta kulu min samarihi ku ci idza asmara a lokacin da yayi ƴaƴa an gane ko suka ce saboda ana nuna maka tun farkon ƴaƴan ba sai ka bari ya nuna ba tun farko farko in kana da bukata tun da dabino muna cin dabino akwai abin da ake cewa maga ko ba haka ba ko in kana da bukata kafin ta hada sai ka diba in iyalin kana da bukata shi yasa ce idza asmara wanda suka ce a idza asmara litta'kidina saboda ta'kidi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi ai babu tsuntsun da ke fira ko ba tare da ni fikafikai ba wa atu haqqahu kuma da haƙƙinsa bayani zai zo in Allah ya kai muna rai yawma hasadihi ranar yanka ko girba an gane ko ko yawma hisadihi ana karantawa hasad ana karantawa hisad qira'o'i ne guda biyu dukkan su kuma sun inganta sun tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wala tusrifu kakku yi banna akwai maganganu daban-daban na malamai sai gobe in alwai sai ranar lahadi mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rai tun da ba Ramadan muke ciki ba kada a yi ɓanna Allah ce ka a yi ɓanna ɓanna al'israf ta jawuzul hadd ƙetare iyaka kowace iri Allah ya hana ɓanna ta zance ka faɗi abin da bai dace ba Allah ya hana wannan ɓanna cikin aiki Allah ya hana yana daga cikin abin da ya mai da ƙasashen musulmai baya saboda yawan ɓanna da abin da Allah ya ba su yanzu an yi noma ko ba haka ba to yanzu rikicin manoma da makiyaya zai tashi su makiyaya za su yi ɓanna ta hanyar mi za su je su ɗauki dabbobinsu su ɓata aikin waɗansu israfu ne ko ba israfu ba ka ci tsiron wani bai wuce na jika hamsin ba kuma zuwa azama jika ɗari biyu su kuma manoma za su yi ɓanna ba na an yi abinci ko ba haka ba don saboda za a yi cacar damma ka je ka yi wata nawa har roƙon Allah ka yi Allah ya baka abinci kuma ka je ka yi cacar damma.
inda wasu da ya yi kuma musulmi ana da baya kuma wani guda da haka ala shi ne da suka yi kuma. Sai da kwauta sai da kwauta ala kwauta ya kuma da kwauta ala